sun hurru wa istarraku ko kuma siyabu sun sun hurru wa istarrakin ya zama kira a hudu kenan wanda dukkan su sabiye ne shi istarraku shi ne maganin abin da yake mai kauri minan dibaji daga dibaji alhari wato abin da yake mai kauri daga alhari ne
wani lokacin su sa gaba daya ga auroren dinar ga auroren azurfa sa na zinarin kadai wani lokacin kuma sa na azurfa din kadai eh shi yasa suna suna bambanta ya wato kenan ana musu adam dangane da sha'awarsa a wannan lokacin sannan cikin sha'awar na azurfa sai zama na azurfa za sa sannan cikin sha'awar na zinari sai zama na zinari ne sannan cikin sha'awar na azurfa da zinari gaba daya sai zama duka gaba daya domin kana a kuma sun hajji cewa aka yi wannan rufiyar na sa'awar da zahabi wa rukuwa haka da su ba irin cewa aka yi wannan rufiyar na sa'awar da zahabi wa rukuwa to وسقاهم ربهم شرابا دهورا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shayar da 'yan aljanna abin sha wanda yake mai tsarkakewa Allah da kansa shi ya shayar da su a sanar da isba a nafsi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daga da shayarwar ga shi kansa isharatan da ulumi manzilatin don nuni ga ɗaukakan matsayin wani ƙadare da kaiwar daraja ta su wai da an sharaba dahura don kuma a yi nuni da cewa abin shan nan wanda yake mai tsarkakewa nau'in aharu ya kuku alama ta kadar wani nau'i ne wanda yake ya fifici duk wanda aka faɗa a baya wannan ya fifici duk abin da aka faɗa a baya na daga abin da za a basu shi yasa Allah ne ya san wani iri ne shi wani dan an faɗa cewa kawai abin sha ne wanda yake mai tsarkakewa wanda yake mai ayyukan ba da tafi da halittu da aka ce da hukumar ne ya samu tsani a cikin tsarkinsa wanda za ka ji da tsaftarsa bin da fiya da duniya saɓanin yin duniya ai wato abin sha ne da ke abin tsarkakewa min a kazari daga duk wata kazanta duk wani abin ki lamta masa hul aidi da hannaye ba ta taɓa ba walau tun da nisul ba kafa ko wasu taka ba ta hannun duniya kamar giyar duniya wani wani wajen da ake matsarta daga inabin da kafa ake tattakawa hawan inabin ya ya fito da shi ne za a mayar giya wannan ba kamar haka yake ba na aljanna ba kamar haka yake ba inna hadha inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura inna hadha ni'ima hakika wannan ni'ima da za a ba ku ko yan aljanna kana lakum jaza ya kasance sakamako gare ku ayyukan da hun zalika za a faɗa musu wannan bayan da hurin fiya bayan sun shiga aljanna wa mushahadati min ni'imaha bayan sun ga ni'imar aljanna liman zidil usu wasu sururi an yi musu wannan maganar ne dan haka din ya fi kawo musu ɗeba hasu ya fi kawo musu farin ciki hakika wannan sakamako ne na irin abin da kuka yi a duniya kun yi aiki kyakkyawa gashi Allah ya muku sakamako sakamako kyakkyawa wanda ya wuce kowa ya faɗa فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكان سعيكم مشكورا أيكم في هذا المعبود يا ألا يا كرب أيك الناس أي مقبولة أبو كرقاني مرية أبين يدار شي وجه الله أنا بياني أكن نئم من إن الجنة أنا دار أم فدا شو نئم إن الجنة ذا أي تفسير أنت أنا أم فدي wato azabar in wuta amma aka tagaita amma da aka zo faɗin ni'imar ɗin aljanna sai aka yawaita to kuma da ya zo ƙarshe sai aka kawo magana ta tunatarwa ga ɗan adam gaba ɗaya a matsayin ƙur'ani cewa duk wani abin da ake faɗa a tsaya abu ƙur'ani shi ne zai gadar da shi ana so a samu aljanna ana so a samu ni'imomin da suke ciki ba tsaya a bi ƙur'ani ƙur'anin nan ba da wajen wani ya zo daga wajen allah ne ta baraka wa ta'ala sannan kuma aka haƙurƙurtar da manzo cewa duk da wani bayani da ake ga sakamakon wanda ya tsaya ya aiki da ƙur'ani amma za a rinka samun masu gaba da ƙur'ani masu jayayya da shi kuma cewa kada a bi shi din to abin da yake akwai akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda ya tsaya a gurbinsa wajen isar da sakon Allah to shine ya nuna duniya ya nuna duniya akan abin da zai fuskanta a game da isar da sakon Allah wanda subhanahu wata'ala ce إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا حقيقة أبني سبحانه وتعالى نحن مم جعل تأكيد الاسم إن شيء نحن إن جميل إن من ذلك المفصل تاي إذا لو تأكيد نير سنة إن وحنات من ذلك سنة إن دوم إذا ذا تأكيد لمير متصل كون رفع نه ko na nasba ko na darra to dole za a yi da lamiri ne na rafa za a yi da lamiri na rafa wanda yake a motarsu shi yasa za ka ce ji ita anta in ka ce ra'ayi kuka ma anta ku bika anta duk dai anta za ka kawo a ji'ita nan namiri ne na rafa to amma ka sa kidan sa sai ka kawo na rafa sai ka kawo na rafa ka ce anta ra'ayi kuka na nasba ne wannan ba ƙorin bihi ne amma dai ka tashi kidan sai ka kawo na nasba ba ra'ayi kuka anta in ma na dara ne marar ku bika sai a ce anta marar ku bika anta shi yasa ka ba nan nahan din aka kawo namiri na rafa mufassiri a idan taki da lamiri na nasba wanda yake muttasili na jikin inna da yake nan daga cikin lirabi biyu da yake akwai damar a yi su'ala na biyu shi ne a fasar a ce na hannu ɗin lamirin fasar ne bai da mahalli a lirabi bai da mahalli a lirabi yanar tayin kuma akwai fuska ta uku wanda shi ne mahashi ya nuna za a gace ce wai suhu an yi kurawa mubtada'a wa nazarna habaruhu wa nazaru inna ta yi kuma a ce shi na hannu ɗin mubtadai nazar na jumlar ta zama ita ce labari sai ya zama kuma da namu nazar na ɗin da namu ɗin da nazar na mubtadai da labari duk labarin inda ne sai ya zama a halin rafa ke gaba ɗaya bisa cewa labarin inda ne a kan guda biyu na farko ko irabi biyu na farko to nazar na ɗin daidai a halin rafa yake jumla a halin rafa ke amma bisa cewa labarin mubtadai bisa cewa wato labarin shi na zanna in sai zama labarin inna ne bisa bayan da rafa ake amma labarin inna ne inna na na zanna a laikar ƙura'an ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a kasar hakika Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya saukar ma da wannan ƙura'ani tanzila saukarwa shi yasa Allah da ya saukar ma da ƙura'ani zai taimake ka akan isar da shi zai kare ka daga dukkan masu gaba da ƙura'ani zai kare ka daga dukkan masu gaba da shari'a da ka zo da ita a bau inna ai fa'alin ai fassarna ai mun zo da shi a rarrabe walan nuna zirhu walan nuna zirhu dubata wada ba an sauka da shi gaba ɗaya ba kamar irin yadda aka saukar da taura ko aka saukar da injila an saukar da shi ne da kaɗan kaɗan yadda Allah ya faɗa ta rasulul islam ko qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi alam kus wa nazzalnahu tanzila Qur'anin an saukar ma da shi a hankali a hankali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ka karanta shi ga mutane a sannu a sannu ya zama duk aya in an karanta ta za a tsaya a farance ta za a tsaya a aiki da ita kafin a saukar da ta gaba sai zama kenan rayuwa gaba daya ta koma a kan Qur'ani ba a saukar da shi gaba daya bane balle bai zama wani abu ma a ciki ba a iya aiki da shi ba ko ba a san ya za a yi aiki da shi ba a duk abin da aka saukar sai an ga an yi aiki da shi kafin a saukar da na gaba shine ɗaya daga cikin hikimomin da yasa aka saukar da Qur'ani da kaɗan kaɗan domin ya zama wato aiki da shi ya cuɗanya da rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bangaren Qur'ani an yi aiki da shi saboda ko saukar da shi din da aka yi a hankali a hankali to فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنون الدنيا كنون حقل قال الله يدور ما الله سبحانه وتعالى يا دور ما كإسر من زنشن الناس إسر من زنشن الله بارك واسي أن لو دم أسجع بعد حكا ولا ناشي بس حكا بقى بس يدد أن لعباك وسيدد كيما زوبني da sauran irin wannan to kai nuna juriya ka ci gaba da abin da yake gaban ka isar da aiken na Allah ta baraka wa ta'ala wala tu'i minhum mu'asir kar ka ce za ka bi mai yawan zunubi a cikin su wane ne mai yawan zunubi shine ya ɗauka tumu rabi'ata daga cikin kafirai auka kora ko mai yawan butunci wane ne mai yawan butunci shine wani dumin mugira kana da nabi sallallahu alaihi wasallam sun ce da nabi sallallahu alaihi wasallam irji an hadal amr kamar wannan abin da kake da cewa kana faɗa mutane magana ka ce wai Allah ne ya aiko to mushan faso mai tafsirin ya tafi alamin ra'ayin hukumi bisa cewa abin da ake nufi da hukuncin a takalifu bitar ne risalati shine kalfa manzo Allah da isar da manzanci wa'alai bisa wannan fassara da shi mahalli ya tafi a kai ita ayar ta zama mukama ce ba a shafe ta ba wasu ka ce abin ke nufi da hukunci a ƙara'u abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abin da ake nufi ka duba bisa abin da kafirai suke mana cutarwa fil azali wanda ubangiji ya wajabta ya kaddara haka tuntun abu Allah shi bida zan ya kaddara kafiran nan za su aikata abin da yake cutarwa a janibin ka ya rasu lana ba da za ka gudu daga haka da abin da Allah ya kaddara wa bawa sai ya same shi tuntun a zan ai ba da za a yi bawa ya gudu daga wannan shi ya sa wato abin da yake akwai a irin nan kenan ba ya nuna hakuri ya nuna duniya ga hukuncin Allah ainihin bakwarar wani ina hukɗani wani ashirar magarubu na salgari da aka ce Allah da yake neman ka to ina za ku gudu ai inda za ku gudu wanda yake neman ka ka iya zuwa guduwa wajen Allah ka tsira to amma sun da zama Allah shi da kansa shi ya hukunci cewa abu kaza sai ya same ka to za ai kawai abin da yake sai ka hakura da hukuncin Allah to in farfida da wanka dai Allah ya yi daga gare ka bisa wannan fassara ta biyu wadda ba ita ba a kan shi muka su ya tafi ba du'ayar ta zama masuha ce a shafewa ce kenan da cewa an masa izini ya yaƙe su shi ya sa da kai su izini ya yaƙe su ba su ran kuɗi ke nan su cutarwa da suke in sun za a yi musu amma da farko in sun yi ɗin ba a ce a yi musu ba sai dai kawai a duniya a ci gaba da haƙuri to wato su da mutuwar da walidu sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka bar wannan abin da kake ka bar wannan abin da kake yi hasiluhu hasilin magana a nan makala da nabi sallallahu alaihi a cewa da uka tuno rabi'a da wani nuna magera sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam li ajli nisa'i in duk abin da kake yi kana yi ne dan ka samu mata dan aura ma mata ko neman dukiya neman dukiya ne yasa kake da abin da kake to abin da kake so da kai ka daina ka dawo daga wannan lamarin shi mutum ya ce in dai akan aure ne in dai akan mata ne ni zan aura ma a yata zan kawo ma ita har gida ba sai ka biya sadaki ba ba sai ka biya komai ba wani kuma da yake shi mai kuɗi ne ya ce zan baka daga dukiya har sai ma sai abinda zan baka yi ma ka yadda da abinda da ba amma abinda muke so da kai ka daina wannan ka daina isar da ƙwari ka ce Allah ne ya aiko ka ka ce a kakka bi su ya rasu da ka ci gaba da isarwa yadda Allah ya dora ma isarwa sai wani wani aya ta sauka wani duk an rada kullu asimin wa kafir ta yi ya zama dukkan mai zunubi dukkan kafiri da shi ake kakka duk wani mai zunubi kakka duk wanda yake kafiri shi mai zunubi ya yi imani da Allah amma kuma yana ganin ba sai ya tsaya ya bi umarnin Allah sau da kafa ba wani wajen sai ya bar umarnin Allah tare da cewa ya yi imani da Allah shi ko kafiri da mu gaba ɗaya ma bai yarda da Allah ba ai la tu'i a dahuma kakka bu ɗaya a cikin su an yanka ne ko shi waye ko shi waye shi ma da aka yi a cikin abin da yake kira da zuwa da shi minisbin alkuma daga zunubi ko kafirci wannan ayat ana faɗa wa zuwa sallallahu alaihi wasallam amma ana faɗa wa dukkan musulmi kuma ba san da wannan ayat take magana akan musulmi irin a wannan lokacin saboda ga aka samu waɗanda sun yarda da musulunci ko a baki dai za su ce sun yarda da musulunci amma kullum sai su ta kokarin kawo tsare-tsare wanda yake sun saba da musulunci kaga irin wannan a iya kira su asin to kai musulmi me a kan ka tsaya ka bi hukuncin Allah sai ta yi su ta a zazzalarka yau kai abin da kake kai na da ne ai abin da kake kai kidahumanci ne ga yanda duniya take a yanzu ka dawo a tafi da kai ka tafi a irin wanda ake a yanzu to ka saurare su abinda Allah ya dora ka akai ka tsaya ka bi ka tsaya ka bi nan gaba za a gane waye akan gaske waye akan bata akwai kafirai a yanzu wanda su ma sun sa addinin a gaba cewa lalle lalle sai sun ga bayan sa ko sun ga bayan mabiyan su kuma musulmi da Allah ya gaka kama zuciya haka san musulunci Allah ya kaddara ka karɓi musulunci ka nuna duniya ka nuna dauriya a kan irin maganganun da suke faɗo fitowa daga gare su ko irin abubuwan da suke yi ka tsaya dai tsayin daka ka bi abin da ka san shi ne tsarin Allah in ka tsarin Allah ba makawa a ƙarshe ƙarshe za ta nuna ƙarshe za ta nuna ta yi suna cika baki su da duniya a hannu amma dai a ƙarshe za a ga waye a kan gaskiya wa aqibatu littaqwa wa aqibatu lil muttaqina to واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كأنك رسول أبيج في الصلاة أتكن صلى wato ashara da zalika duka sunan da ya kawo ta salati ya nuni da wannan ilanin muradu da zikirin da salati zuwa to abin da ake nufi da ambatan Allah sallah sallah ita ce babbar waje na ambatan Allah ta baraka wa ta'ala kuma ita sallah da mu babban manufa da ita ambatan Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ke fara wa aqim salata lil zikiri yasa an sallah ta zama kawai tura sallah aka yi amma zuciya ba ta ambaci Allah ba yadda ake bukata to ai wannan a iya cewa ba sallah aka yi ba shi yasa ake cewa duk sallar da ba a yi ta da hururi ba da kushuri ba to ba sallah ba ce irin ta ce me yin ta yana gamawa za a ninke masa kayansa a jefo masa a ce ga tsayar karin me za a yi me Allah zai da wannan yayin me Allah zai da wannan shi yasa babban manufa da sallah tuna Allah ya zama zuciya sallah ake cikin sallah tana duban Allah يعني هو مستدين ينادي ربه فعليه ان يتحرر ذلك بالوضوء او المسلمين وجب عليه المسلمين من رساله كما رساله اسيري yake da wani Allah ya buɗa ma ne ka shiga fadarsa har ka gana da shi shi yasa ba daidai ba ka je wajen babba mahalicin dukka komai da komai a ce kuma zuciyarka tana wajen wani a yaro ba tuna Allah ɗin da ke shi yasa ita sallah babban manufa da ita tuna Allah shi yasa muka suru ya fassara ta da cewa fissara a cikin sallah bukurtar wasila safiya da maraice ya'anin fajar yana nufin kai sallah alfajar da safe wa zuhura wa asar kai sallah azhar da asar da zarar alfajar ya keto safiya ta yi aluwan shari'a aluwan abin sani sai rana ta fito safiya ta yi amma aluwan shari'a da zarar alfajar ya keto shi yasa ƙasashen mutum ba a sannan ba za a ce kwanansa ɗaya ba sai wata rana ta zo za a ce kwanansa ɗaya da an haifi ɗa ba ya fito wa za a ce wato sai wata rana ta zo sannan yake kwana ɗaya ko da alfil yana ketowa ke nan mutu ɗaya mutu mai an tabbatar da alfil ɗin ya keto a ɗaya ba ba za a lissafa da wannan a ce ya kwana ɗaya ba to wato ka sallar azahar da la'asar kuma da yamma da aka ce wa asila ta yi kuma wannan din yana wani subhanahu wata'ala ce wasu ko su mara duka kwatar wasila ana nufin a lizzinci ambatan Allah safe da maraice ba wai sallah ba ai nan abin da za a yi da ambatan Allah kamar istighfari kamar salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ambatan la ilaha illallah wanda irin wannan wato aiki da wannan aya kusa wannan fassarar shi ne abin da ya sa shi na ɗalibai shi na ɗalibai ko suke tura rubutansu akan wurin safa wurin yamma shine amsawa da kiran ubangiji wasu wasu wani duka bukuratun wa asila an zai ambaci Allah ke nan safa da yammaci da safe an yi istighfari da an yi salati ga annabi an yi haidara da yamma ma an yi istighfari an yi salati ga annabi an yi haidara kaga ambaci sunan Allah ke nan safiya da maraice ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا آه كي آه سجدك أنا معناه كي سلم da wani tsara wata ala da daddare ya ne magariba wani isha ka sallaci magarba da isha ka sallar magarba da isha wasa bihu ka sa ka tuna fufi lailan ɗaula dare mai tsawo bayan wannan sallah ta farilla kuma ka samu guzurinka daga ra'ayi dare a ce kayan nafi sallar ta ɗan wafe ka sallar nafila da daddare manzo sallallahu alaihi wasallam shi yadda aka faɗa mafi malamai su dafa kan cewa lamin kiyamun lailin wajibi ne a kansa amma mu a matsayin al'umma an so amma da tabaraka ta'ala ya faɗi bayan sana haƙiƙa cewa dama baccin da suke da daddare ai ɗan kaɗan ne kanu kalilu min al-lailin la yahdahu wala sirru mustaghfirun ya faɗa cewa wanda suke imani na haƙiƙa su ne wanda dama suke tsayawa su kula da tsaya da rana inda ma yahunu bai asibir da zida za su tuno biha الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى تتجافي جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يا فلا عباد الرحمن الذين يكون على نار حول وإذا حقهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يسا تتن على المتيم المسلمي وقال كوكا قائلين سامو ينا راي درنسا لنافلة بسوسه yadda dace mun ana aka tsaya ma kamar su sani dare a wani su ko nisbin dare a sulusi ko sulusin dare wanda daga baya aka shafe aka ce a ba sai an ɗebi wani lokaci ba abin da ya sauka an adalika alima an sakuru ko wa riba ahun ya mun da to mun kan da ahun da kan da sirri da fakar kuma ta yassara to in ha هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ka ga mutanen nan wa'annan yuhibbun al-ajla ba abin da suka sa a gaba sai san duniya a duniya ba abin da suka sa a gaba sai san duniya wai da mura wa ne masa gida sun manta da rana mai tsanani wadda take gaban su sun manta da lahira a yau da yau ranar lahira ya mu nuna ba su tsaya sun yi aiki saboda shi ba a wanda ko Allah cewa ya mutum koyaushe ya rinka tunani me ya sa na dani da zuwa ƙura'a da zuwa lahira ya yi wani zina mai faɗin ba wala ta zo nafsu ma ƙaddama shiga ko yaushe mutum ya rinka tanadi ya rinka tunani menene na lahira ba an gaba ne da duniya ba ka ajiye ka zama ka ajiye ka zama ka zama ka zama duniya wannan ba komai bane duniya ɗaya kaɗan ce amma lahira ka yi tunanin me kake yi a lahira shi wani ma'ana abin da ake nufi la tuɗi'ihim يا رسول الله تكتبي لا تؤيهم وتسألنا عن أقول لا تبدلي لا تبدليهم لا تبدليهم بالا لا يسأل لا تؤيهم كتبي واستجل بما أمرك الله به كما يدهنك لأكل أبن الله أمرتك شيء من العبادة ندر العبادة لأن هؤلاء نموح وإنهم تركوا الآخرة باسا الآخرة سنكالي مكان الآخرة واشتغلوا بالدنيا sun mai da hankalinsu gaba ɗaya a kan duniya ta duniya kawai suke duniya da yake kyau duniya da yake kyau a fatoro an ta duniya kai ka kyale maganar duniya wacce gina za ka mai da hankali a kan lahira musulmi ko yaushe ya zama shi babban tunaninsa a kan lahira ba wai an ce kada ya rikira sarabar a duniya amma duk abin da zai rika ya zama a hannunsa yake ba a zuciyarsa yake ba mumin ya iya rikan komai na duniya amma duk abin da zai ya zama a hannunsa yake ba a zuciyarsa kai ya zama ya baibaye zuciyarsa har baya iya sarrafawa ya zama shi abin da yake sarrafa shi ya galibi abin da yake akuwa ke wanda duniya ta yawa a hannunsa zai zama duniya ce take sarrafa shi ba ma shi yake sarrafa ta ba saboda har zuci abin da duniya ya shiga har zuci amma duk da ce iyaka hannu da sai zama shi yake sarrafawa shi yasa an ce aikin alheri a ciki sai ya iya yi wa'annan suna son duniya wadda take magagauciya wai da wani wani abu ne wasu suna barin rana mai nauyi ita ce lahira wadda ba take gaba su la'amarin rahu ba sa aiki saboda zuwa wannan rana نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن على كلامك جيت سمون تارونا شيني موني مكحلتشير موني مكحلتشير وشدنا أصلا مكحلتشير فكأوبن أعوان فخاسلة da dukkanin jikinsu ya zama sa suna iya da Allah suke waye ya halitta in farko Allah ta baraka wa ta'ala da aka halarci mutum yadda yake a yanzu haka aka halarce shi da farko ba aka yake ba yana ina jariri bai kai komai ba amma ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya ta tarbiyyar sa har ya kai ga matsayin da yake a yanzu yadda tun farko a surar aka fara shi ya sa kamar wannan abin da aka fara faɗa ne a farkon surar da ta zo ƙarshe sai aka sake maimaitawa har sai ana misali min da dari da ku sha su ana ga misali min fata da sha da naftali fata ana sami an basira mutum a koyaushe ya ringa tuna farkonsa ya ringa tuna farkonsa yake kuma ya ringa tuna ƙarshensa in ya zama yana tuna farko yana tuna ƙarshe to zai tsaya ya gyara rayuwarsa ya bi ya ba Allah ta ba ta wata mantawa da farko da mantawa da ƙarshe shi ke kawo bawa ya rakana ya zamo ya bar tsarin na Allah ta ba ta wata mu ne kanci su ƙarfafa gaɓoɓinsu wanda shi na idan da za mu nufa in Allah ya nufa bada na asara a lokaci ɗaya sai a ɗauki halitta a waye gari babu a kawo wasu a maimakon waɗanda da su sai mu sanya kamar su fil hilkat a cikin halitta a dala min a maimakon su bi an hulika wa mahalakar da su wanda kuma irin wannan wani lokacin ma ba wai sai an ɗauke mutanen ba ko ba sai an ɗauke mutum ba yana nan ko suna nan amma sai a kawo su a maimakon su ya zama su ne suke tafi da kuma da ta yi al'umma ita ake ji a duniya ita take komai amma in Allah ya nufa sai a wajen kuma ta koma kaskantacciya ba komai komai ba ya zama ga wadda yanzu ake ji ga wanda take tashi ko a ce mutum da shi ake ji a waje in dai magana ake ta kaza to an sai wani amma nan in Allah ya nufa sai a waye gari ga shi nan ba a ɗauke shi ba amma kuma ya zama ana yi ba shi wani lokacin ma ga shi da ran amma kuma an raba shi da duk wani tasawufi a maimakon da shi ne zai ce a yi ana tsoronsa ana shayi ya zama ya koma ma sai dai a kwanta sai dai a tare sai dai a kwanta sai dai a tare kuma wannan ishara ce Allah subhanahu wata'ala yake mana mutum kai ya dubi wani matsayi gare shi ya rinka dubar Allah ta baraka wa ta'ala a dukkan lamarinsa ya rinka dubar Allah a duk wanda yake hangen ya kai lokaci ɗan Allah su sai a sauya shi wani ma sai ya zama yana ji yana gani an bashi da abu amma kuma an hana shi tasarrufi da ɗan zai zama ga dukiyar ya tara ya tara ba wai babu ba amma ya kai matsayin kuma a ce kun yi cika za kun yi cika za kun yi cika za kun yi cika za shi mai ma zai ci ne ne yayin ga dukiyar amma ba da ta yake ci ba wani suna sai zama mallaka ya mallaka ya mallaka amma kuma ba zai cika za ya sake ba sai ya zama gwamma ma talaka da zai ci duk abin da ya ga dama ya kai ya kwanciyar sa lafiya sai musai kamar su tabdila musanyawa take ne wannan musulmin ya zo ne don take ne ba kuma muka ne wanda yake ya zo don take ne wa waqa'at iza mawqi'a in ana an kawo iza wa iza shi ina inda za a kawo in tunda a balaga ko a nahawu ana fara cewa ita iza tana zuwa ne ga abin da ba a tabbatar ba ga abin da aka tabbatar iza tana zuwa ne ga duk abin da aka tabbatar da shi in kuwa tana zuwa ga abin da ba a tabbatar ba yanzu misali kuna magana da wani kamar yanzu ka iya cewa iza ala alfajr jituka idan alfajr yake to zan zo wajen saboda ana ganin da yanzu lami lafiya ana gaba nan da yan awoyi kaɗan da Allah zai kai awa goma ba alfajr zai ke to wani wani asalin ana zaune da lafiya lafiya ba abin da zai hana alfajr ɗin kirkir amma za ka ce in ja a zai rujutuka idan zai biyo zai zo zai zo wajen saboda zuwa zai ba lalle ba ba lalle ba ta yi zo ta yi zo to amma musan ya kamar su din ai ba tabbas ba tunda gashi Allah ya tsare halittar ba wani lalle ya musanya ta ba to amma sai aka yi amfani da iza wanda take nuna tabbas me yasa na hau iya sha shirku domin a wata aya da ake so a wasu wuraren a Qur'ani da ake so a bayyana irin wannan ma'ana sai aka yi amfani da in ya zama an yi amfani da ita a inda daman nan ne asalin gurin amfani da ita kamar can a cikin suwar ibrahim in sha sai ko a ya da zai ko a can suwar da sa shi ma da akwai in sha su a yi hannu su ya ci da ya halina ko a suwar da shi ma da akwai in sha su ko ya ci da ya halin zidi da wanda ka ala da azu ko idan sai aka yi amfani da in wa'in zani ma ya ko li'annu ta'ala na sha zani domin ubangiji bai su haka ba wa iza ita ko iza ne ma ya tana zuwa ne ga abin da an tabbatar da akuwarsa ko ya da to me balaga ana da aka musani menene balaga da aka musanya ana a wato abin da yasa aka musanya din ana dan ƙara ƙarfafa cewa da iradar Allah ta rataye da musanyawa zai musanya ba wani abu ne wanda yake nesa jayarin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu in wasu ya shafe halitta ma gaba daya ba wani duniya ba duk duniyoyi ma ko ina da taurari da komai da rana kasa da kirta ido mafi kasa da kirta ido duk ya iya shafe su yayin ya iya shafe su shi yasa wannan wato dan asa dan adam ya ƙara tsorata da lamarin Allah domin dan adam ya ƙara tsorata da lamarin Allah ya tsaya koma da Allah kar wani girma ko wata isa ta rinka rukarsa da ya rinka ganin hanya kuwa yanzu an yadda yake mulki ko a ce ba shi za a ba na ba ne in a da fata ko wasu a wani gari ba shi ko wanda yadda harkokin sa suke tashi a zuwa a ce ba ba shi za a ba da fa sai a gobe ba shi sai zama gobe ba shi ko a ɗauki shi gaba ɗaya ƙyale harkokin ko yana nan a ɗauki harkokin na sai mai kuma Allah ya subhanahu wa ta'ala ya sa duk wannan sannan ƙara tunatarwa ne ga ɗan adam ya ji tsoron Allah ya yi ɗan adam da ɗan إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه سورة وإن سورة التي كفى لكم بعد أن لا تذكرة لغائين إذا كنت لغائين لغائين da tunani a game da abin da ta kunsa akwai faɗakarwa ga wanda suke rafananu wanda ke rafananu ne wanda zai iya gargaɗuwa ne to ya za a lura da sunan nan ya tunani a kan abin da ta kunsa to ba da ba makawa zai dawo ya faɗa wa fawaida litalibin akwai fa'idoji ga masu nema al-mu'minina kulliyatin alama wato da su muridai ne sun kama hanyar Allah wanda gaba ɗaya sun fuskanci Allah ta baraka wa ta'ala to su ma abin da suna da taɓosa zai zamo sun samu fa'idoji da yawa akan abin da suka sa a gaba domin shi a tare da rage sani sai ya sa ku an fita haƙi ba a bakku a cikin duhun kai ba ba a bakku ba a yi muku bayani ba Allah an yi muku bayani an muku wani bayani amma ya rage ya rage na wanda ya ga ya ya wanda ya ga dama shikenan ya kama hanya zuwa ga ubangiji an fita hakkin kowa ya ko ba wanda aka bari bisa jahilci an masa baya ya bi ya kama hanya zuwa ga Allah ya rika hanya bi da ake ya tsaya ba Allah وما وما تشاءون تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون با فاسم ko ba fa nufin ko ba hanya ta bin Allah illa in sha Allah ba da za ku a kanku ku bi hanya ta Allah ko ku nufi bin Allah sai in Allah ya nufe ku da haka. shi yasa duk wanda ya nufi ya bi Allah to Allah ne ya nufe shi da ya bi Allah Eh, ba nufin ka bane ya jawo ka ba Allah nufin Allah ka bi shi shi ya jawo har ka bi shi shi yasa a can Allah ya faɗa yuhibbuhum wa yuhibbunahum sai da Allah ya so mai san sa sannan shi mai san Allah ya dawo su a sai eh, sai da Allah ya so sannan shi ba ya so Allah shi yasa kada bawa ya rinka ganin isarsa ko wata dabara ya rinka komawa ga Allah ko yaushe a kan ya dora shi bisa shirya shi yasa babban matsayi da ake a tsara da ake roƙa a gaban Allah a sallah tara ta bada duk abin da ake ake yi ake yi ake yi ga Allah da akan bukata da shine hidinas siratal mustaqim Allah koyaushe ka gane da mu hanya madaidaiciya ka gane da mu hanya madaidaiciya ba abin da ba zai nema wajen Allah abin da ya fi cewa ba kuma abin da Allah zai wa bawa wanda ya fi cewa na shirya da bawa hanya madaidaiciya shi kenan ya zo ta duniyarsa da lahirarsa wanda ya rasa wannan ya rasa koyo wanda ya samu wannan a iya cewa ya samu koyo shi ya sa ba sha'u ba kusan ko ba ku nufin wata ƙira'ar ta sha'una wata ƙira'ar ya sha'una da ƙira'ar guda biyu da sar'iyye ne ba ku fi ita da sani da da gurbar hanyar Allah ta fuskar aikata ayyukan bi illa in sha Allah sai in Allah ya rufu wannan zalika wannan min ku daga gare ku inna la ka da alima hakima shi yasa koyaushe ba ya yarda kowa da lamari ga Allah ku ya rinka neman don da ta da bautar Allah ta raka da alamu ba bawa ya haɗu da ɗaukar na Allah ba ba abin da zai iya da kansa ba abin da zai iya da kansa hakika wani ne ya tabbata masani bai kushe ba masani ne da halkihi da halittarsa ba wani abu a cikin halitta da yake ya ɓuya daga sanin Allah ta baraka wa ta'ala ba halitta ba sanin Allah ya kewaye da komai dan da sanin Allah yana rataya da wajibatu da mustahilatu da ja'izatu gaba ɗaya hakima wani ne fifi a cikin duk abin da yake ai ba ɗari kuwa sai a fili take kula kula gaskiya ta bayyana kamar shi a kalmi mu sha Allah wanda ya so ya iya bada gaskiya wanda ya so kuma ya dauko wa kansa duk wata hanya ta fara da zai dauka ai shi zai ga sakamako يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما wani subhanahu wa ta'ala shi ke shiga da wanda ya so a cikin rahama jannati aljanna wa hum mu'minun su ne wanda ake shiga ba cikin aljanna su ne mu'minai domin wanda ke ba mu'mini ba ba da za a yi shiga aljanna ko ya gani ba aljanna inna allaha harramahuma ala kafirina والظالمين ناسبه فيل مقدم أي أو على الظالمين وبنجي يا نافوك الظالمين سواء الظالمين ما استهدوا على أن إن الشرك لظلم عظيم يفسره فالوالد أعد لهم والوالد يعتنى لهم عذاب الأليمة عذاب من الأليم مؤلم من الأليم سواء الظالمين وهم الكافرون سوني الكافرين ورسول تعالى سورة عبرتها تقول سورة المرسلات مك مكية وهي خمسون آية wannan sura ce da ake kiranta suratul mursalati ana kiranta suratul mursalati an ce ita wannan sura ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daren da aljanu suka zo don jin Qur'ani daga wajen mu sallallahu alaihi wasallam qala mas'ud qala mas'ud yace alhali muna tare da manzon Allah muna tafiya حتى أوينا إلى جانب ga Amina an maka taro zuwa kogo da yake Amina فنزلت a suran nan sai ta sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam وما نحن ya منه talaka halin muna cikin karɓar sura daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فهو alhali bakin sai na ɗanye da ita ma'ana sannan aka sauka da ita tana sabuwa ba sai ga wata macijiya ta yi tsalle ba a kogon nan mu ma ko muka tashi muka yi tsalle don mu kashe ta sai muka rasa ina ta shiga فقال النبي sai ya rasu sallallahu ya ce عليه شرها Allah ya kare ku daga sharrinta ba ta taba wani a cikin ku ba نعم كما وكي شركم kamar yadda ita ma aka kare ta daga a ce kun taba ta ko dina na fata shi gaba ɗaya don kashe kun neme ta kun rasa والغار المذكور wannan kogon wanda yake an ambata a wannan magana a wannan hadisi a- yana nan mai shura ne yana da shura a nan ana kiransa ƙarar musalati ko wanda shi ne aka sauka da surar musalati ita wannan surar makiyatu makiya ce an sura aya tana da ayoyi hamsin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم والمرسلات عرفا Ubangiji ya yi rantsuwa da wanda yake a beban aikowa wato ma- ko dai mala'iku wasu ka ce abinda ake nufi da mursalati din mala'iku ko ko iska ake nufi Ah, da yawa suka ce abinda ake nufi da mursalati a iska ay riyahi ay iskoki mutatabi'atan wadda take zuwa wannan a gurbin wannan ka arfin farasi kamar gezar wutsiyar a doki kamar jelar doki ya tuno ba a ruhu ba a sashen sanabin sashi wa nasmuhu alal hali shi urfan din an sauke shi ne bisa cewa hali ilam ka sani anna la ta'ala cewa bangi tabaraka wa ta'ala بصفات خمسة ya rantsuwa da sifofi guda biyar موصوفها موجود wanda duk aka shafe mausufin wato an shafe man'utin na atin ake faɗa wanda daman aka shafe a man'uti a faɗin na atin wa ma min al man'uti wan na'ati yakil yajuzu hasbuhu wa fil na'ati yakil yanda ibnu malik yake faɗa تقدره بعضهم wasu a cikin ma- masu tafsiri suka kaddara shi a riyaha cewa iska ake nufi fil kulli a dukkan wuri biyar din وبعضهم قدره الملائكة wasu kuma suka ce dukkan biyar din mala'iku ake nufi وبعضهم وصو.
طائرة Ya- sun bambanta فجعله تارة أرياها wani lokacin ya ce iskar ne kamar shi muka sura ana wani musafin fa ya ce ariya wal asibati asibati ariya shadida wal nashidati nashida ya ce ariya tanshurul madar sannan da aka ce fal mulkiyati da ko ya ce ayil mala'ikati yayin da ga ne shi ya ya dauki wani a matsayin iska wani kuma ya ce mala'iku تارة الملائكة wani lokacin ya wani lokacin ya sanya shi iska wani lokacin kuma mala'iku نعم ما ذكرهم illa iyaka shi abinda mai tafsirin nan namu ya faɗa jalaluddin al-mahalli فلم يعرض عليهم ya bambanta da gaba ɗayan yadda malaman tafsiri suka tafi a وهو أحسن amma kuma yadda ya bullo wa ayoyi shi ma haka ɗin yana da kyau
وحاصل صنيعه Hatsa- hasilin yadda shi ya bi tsarin da shi ya bi أنه جعل الصفات الثلاثة salasatan wala ya sanya sufofi guda uku na farko من وصوف ga واحد musufi ɗaya وهو الرياح shine iska والرابعة na hudu kuwa من وصوف ثاني ya sanya ga musufi na biyu وهو الأعلى aya shine ayoyi والخامس na biyar من وصوف na masufi a musfantawa na uku wahul mala'ika shine mala'iku ma abinda shi mahashi yake nufi ana shine dukkan malaman tafsiri gaba daya ba wanda a ciki yayi maganar akwai ayoyi akwai magana akan ayoyi a ayoyin nan guda biyar shi jalaluddin al-mahalli shi kadai ne da aka faɗi farfari da aka farkan ya fassara da cewa ayatul qur'ani amma duk sauran magana ta su akan biyin ko dai su ce duka sufofi ne na iska ko duka sufofi ne na mala'iku ko ko wani wajen su ce sufofi ne na iska wani wajen kuma sufofi na mala'iku amma ba a samu wanda ya ce a wannan a cikin a cikin guda biyar dinnan wannan sufa ce ta qur'ani ba sai shi mahalli wato a iyaka shi ganin sa a duk tafsirin da sawi ya tsinkaya a kai mai ga wanda suka ce farfari ta farka sufa ce ta qur'ani ba to da wato ya ce wal mursalatu urfa ai aryahil mutatabi'a ka alfa farasi duruba ruha ba rasu an alhali ya zama kenan wannan iskar ta a- azaba ce azaba iska ce wadda take ta azaba fal asfat والعاصبات عصفا da wadda take tasowa guguwa da riyahi shadidati guguwa mai tsananin ƙarfi Allah ya yi rantsuwa da ita
والناشرات نشرا hakanan kuma ubangiji ya yi rantsuwa da iskar da take yaɗa ruwan sama wadda ita wannan iska ce ta rahama Eh, iska an faɗa iri biyu ce akwai iska azaba akwai iska ta rahama to wajen musalatu urfa da munasifati asfali ya zama kenan kamar iska ce ta azaba wannan kuma nashirati nashira iska ce ta rahama والفارقات فرقا ubangiji ya yi rantsuwa da ayoyi na qur'ani a ai a barka masu bambancewa bambancewa ai ayatul qur'ani ayoyin qur'ani tufarriqu bainal haqqi wal batil tana bambance tsakanin gaskiya da kare wal halal wal haram tana bambance tsakanin halal da haram wal halal wal haram fal mulkiyat والملقيات ذكرا ubangiji ya yi rantsuwa da mala'iku da suke kawo tunatarwa take suke kawo wahayi ga annabawa da manzanni shine ayil mala'ikati ay mala'iku tanzilu bil wahyi da suke sauka da wahayi ila al anbiya zuwa annabawa aw rusuli ko manzanni yulquna al wahya ila al umami wanda su annabawa ko manzannin suke sadar da aikin Allah zuwa ga al'ummu
عذر لهم نذرا wanda wannan ana yi ne don yankan hanzarin ainihin izari don an ke hanzarin al'umma kada al'umma ta ce me yasa aka sauka mata da azaba alhali ba ai ko manzo bai zuwa gare ta wala wannan halakna bi azamin qabli hila qalu rabbana la asata illa na rasulan fa nattabi ayatika min qabli an nazilla wa nahzir to an aiko aw nuzra ko dan su zamo gargadi ainihin izari wal inzar dan yankan hanzari ko gargadi min Allah ta'ala daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya zama kenan a maf'ulin li ajlihi kenan yanda shi mafassul ya fassara ya nuna cewa duk guda biyan kaman maf'ulun li ajlihi ne to wa fi إنما qira'atin akwai wata qira'a a biran mizali nuzura a uzran aw nuzura ko kuri akwai qira'a shazza ba sab'iyya ba biran mizali uzra biran mizali uzra akwai wata qira'a uzura amma shi nuzar qira'o'in biyu da a cikin sab'iyya ne shi ko uzura qira'a da take sab'iyya ita ce ta sukunin zar qira'a wa zar din ramma ba sab'iyya ba ce inna ma tu'adun إنما توعدون لواقع wato wannan shine jawabin rantsuwa wannan shine jawabin rantsuwa wato wata kira'ar a ce wa uzuran a kira'a ce a shari'a kira'a yaƙubu ce daga cikin makaranta goma نعم wadda ita ma ɗin malamai da yawa sun ce kira'a inda tana cikin ashir tana cikin wannan guda goma ai ba shazza ba ce ba za a ce shazza ba ce yadda daludin suyudi yake faɗa cewa ajma'u anna shawaza lam yubah qira'atun biha walakin al-asah kabarin fil ihtijaj tajri wa anna halati wara al-ashri malamai sun gamu akan cewa duk qira'a da take shazza ba daidai bane a ce za a karanta qur'ani da ita amma kuma abin da yake ingantacce a iya aiki da ita a wajen hufud da hukunci kuma qira'a da take shazza ita ce wanda bata shiga cikin goma nan ba amma duk qira'a da yake ta shiga cikin goma to ba za a ce shazza ba ce shi yasa bisa wannan kaulin a kenan ƙira'a da uzuran uzuran ba shazza ba ce kenan Uhum, ban wannan zancen kuma shine ya fi inganci ko walakin nan asa kaya bani filici da jari ba na lati wara al'ashirin jawabin rantsuwan nan da aka yi har guda biyar shine cewa inna ma tu aduna lawafi lalle lalle abinda ake muku narko da shi ya ko kafiran maka ya min alba'as daga tashi wal amaz da azaba da waki abu ne wanda ba makawa sai ya zo ana ta faɗa muku ga a tashin alkiyama ana ta faɗa muku akwai azaba a lahira to amma kuna ganin anya bayan mutum ya zama wurin diddigagge ya kuma tarbaya ai za ku na zama ruwar fatan na lamba bu suna halkan jadida eh qalu qulna idza minna kuna turawa wa idza minna lamba bu suna awa ba'una lawalun ba makawa sai ya zo din ko me ma za ku zama ko me ma za ku zamo ku ku zamo ba makawa sai an tashin alkiyama qul kunu hijaratan aw hadida aw halqan mimma yakburu fi sudurikum Eh, eh, wannan abu mai afwa ne ka'in mai afwa ne la mahala ba makawa wato inna ma da yake rubutu ne na qur'ani idan da rubutun mu ne za a yi no a rani sannan a yi madin daban tun da maɗin nan mausuliya ce sunan inna ce sunan inna ne lawaƙin shi ne labarin amma rubutun ƙur'ani sai aka hada shi yasa ake cewa shi rubutun ƙur'ani ba wai yana bin wani tsari ba ne yana bin yanda aka karɓo ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda rubutun mu ne ba za a hada nunin da ma ba sai a yi nu'ara nunin ta koma nu'ara ma din a yi ta ita kadai amma a nan sai ya zama an rubuta da ba ɗaya yanzu saboda rubutun ƙur'ani ne wa haɗa fi misali la yuqasu to فإذا النجوم طمست lokacin da taurari aka shafe hasken su muhiya nuna aka shafe haske ya koma taurari ko ba haske وإذا السماء فرجت lokacin da sama aka keta ta shukat aka tsaga ta aka keta ta وإذا الجبال نصفت lokacin da ah, duwar wasu aka sheke su hurtitat wa suyyana aka dandake su aka daidaita su ya koma duniya gaba ɗaya ba tudu ba fari وإذا الرسل أقتت da lokacin da manzanni aka tara su bilwawi akwai kira woqitat akwai wal hamz akwai kira kuma oqitat bi an ju'ila lahum waqtun lil qara'i kaza an so kace da za a yi hukunci bainahum wa bainal umami tsakanin su da al'umman da aka aiko su zuwa gare su huwa yawmul qiyamati wanne ne wannan lokacin shine ranar alkiyama a shine ranar alkiyama li ayyi yawmin يوم- لأي يوم نجلت to ai duk ya ne wakacin an tara ta ga wani wakaci la yawmin jinna idan rana mai girma da aka ajiye mata dan wata rana mai girma da aka ajiye mata aka yi mata ajali da shahadati ala ummin bitawli dan su zuwa da shaida akan al'ummunsu cewa abinda Allah ya aiko su da shi sun isar ga al'umma ليوم الفصل shine ran وما أدريك ما يوم الفصل shine ranar da za a yi hada- za a yi hukunci tsakanin halitta za a rarrabe tsakanin mummune da wanda ba mummune ba bayan halitta za a yi hukunci tsakanin halitta wa yi hazu min hu jawabu iza daga wannan za a fahimci jawabin iza din can da ta gabata ba iza iza din da aka ta faɗa ai waqa al faslu bainal halaiki ai a wannan rana rabewa tsakanin halitta zai afko za a ware a ware yan aljanna a ware yan wuta wa ma وما adraka أدريك يا- ما ka san يوم ko abin الفصل da ake kira ranar rarrabewa ta hawilun sha'ani wannan ba da tsoro ne ga lamarin ka sani kuwa ka sani kuwa wata babbar rana ce wadda duk yadda kake hange ta fi haka duk yadda kake ganin hangen firgicinta to ta haura haka duk yadda kake ganin abin tsoro kake hangen akwai abin tsoro a wannan to abin ya haura haka ويل يومئذ
kayyancin للمكذبين wanda suka karanta manzanni a wannan rana wanda suka karanta aikin Allah to sun shiga uku a wannan rana haza wa idula wannan ɗauko ne gare su wailu wailu ɗin mutada mutada ne sawagal ibtida'a bihi kaunuhu du'a'an sawagal ibtida'a bihi kaunuhu du'a da zama wasu addu'a ya ba da damar ya halatta a yi mubtada da shi don da cewa ni kira ne ni kira ba ta zuwa mubtada sai da a wasu sharuɗa ga kaunihi masufa na wasfan du'a du'a wannan kenan na uku kenan a cikin wanda jalaluddin suyudi ya faɗa ko irin wuraren da ni kira suka zo mubtada sun kai wato wajen talatin da biyar a lissafin wasu malamai wasu malaman masu lissafa wajen guri hamsin daidai daga ciki shine idan ya zamo nikiran nan addu'a ce to ta yi ta zo mubtada kamar wailu wailu ko kamar salamun salamun ala ali yasin salamun ala ibrahim salamun nikira ne ya zo mubtada saboda addu'a ce saboda addu'a ce to anan ma kamar haka ne Ah, wato wajen kan zubin da masu karyata wa kurrida ta hadhihi jumla an maimaita wannan jumla fi hadhihi surati a wannan surar ashra maratin har sau goma na'am bi mazidi targibi wa tarhibi dan a ƙara kwadaitar da bayan Allah akan su dawo su ba Allah da kuma ba da tsoro daga juyawa lamarin Allah ba wal muradu bil wayl qila al azab wal hizb akwai sabani me ake nufi da wayl wasu suka ce azaba da kunyata wasu suka ce wani fili ne a wutar jahannam da akwai ire-iren azaba daban-daban a wannan wajen a domin abin da aka ruwaito manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna min wutar jahannam ban ga wani fili ba waje a cikin ta ba da ya fi girman azaba daga gun da ake kira wayo wasu suka ce ma yasiru min qayyi alin nari wa sadidin shine matattara abinda yake farara daga sirkamin yan wuta da farar mugunyarsu inda duk wanda yake taruwa to shi ake kira wailu su wanda suke masu karatawa za a kai su wannan wajen alamun alam wiki nuhlik al-awwalin Mm, ثم نتبئهم الآخرين Mm.
كذلك نفعل بالمجرمين ubangiji ya ce ashe ban mahalakar da al'ummun farko ba mace ka zibe da sabon karata wasu ga manzanni al'umman da aka yi a baya allah ya aiko manzanni gare su amma suka karata manzannin haka ɗin ko ya jawo allah ya halaka su ehem wa adam wasu wani wasu bar rasu wa ƙurunan bane zalika kasira wa kullum rarrabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira dukkan su Allah ya halakar da su ina suke babu su babu su wala wala laqad tawu ala alqaryati allati umqirat madarsu afala makunu yaruna bal kanu la yarjuna shura Allah ya halakar da su gaba daya bi takzibi na sabon qaryata wasu ai ahlakana ai mun halakar da su ka kawo a wal muradul awwalina wanda ake nufi da awwalina al umamus sabiqatu al'ummar da suka gabata min adama ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi adam kai zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kawo nuhu adam wa samud ka mutanen annabi nuhu kama adawa kama samudawa wal murad bil aharin da kuma aka ce sun manu bi ruhu lahiri sannan za mu biya musu da na ƙarshe mimman kazzabu daga wanda suka karanta ka ku fari makata kama kafiran makka fannuhu likuhu fannuhu likuhu su ma za a halakar da su su ma ba kaiwa za su yi ba yadda wancan na farkon ba su sha ba su ma na daga bayan ba sha za su yi ba shi yasa abinda ake nufi da na ƙarshen kuffaru ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafirai daga cikin al'umma a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam kazalika na fa'alul mujrim irin yadda muka yi da wa'ancan makarata haka ma za mu yi da duk wani mai laifi bi kulli man ajnam da duk wanda ya laifi fi ma yusta qabaru a cikin abin da zai zo nan gaba fa nuhudukum su ma za mu halaka da su ka dauka magana halakar wannan an yi ta wuce ina har yau tana nan in dai ka ce za ka yi aiki irin aikin wa'ancan da suka gabata wa'anda aka halaka to kai ma halakar da kai din za ka ka ɗauka ai za ka sha kai ka zo daga baya ina in kuma ka ga anan duniya ka sha to fa ba ka sha ne gaba ɗaya ba ma'ana kenan an haɗa ma azaba da wanda da za a yi duniya da wanda za a yi lahira duk an haɗa ma sai a lahira a yi ma shi yasa kai azaba ta ka lahira sai ta zama ta ninku shi yasa matsira ne gaba ya dawo ga Allah tabaraka wa ta'ala Ah, wani ويل yau يومئذ kai ko ya tabbata a wannan ranar da masu karanta ta ke karfafa magana ne للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون Ah, alam na halakku bayan Allah ku mutane ashe Allah bai halicce ku ba min ma'i daga ruwa mahiyyin rarrauna wanda ba koman komai ba ra'ifin rarrauna wa huwar mani shine mani ashe Allah bai halicce ku ba daga mani faja'alnahu muka sanya mani fi qararin makiyin a matabbata wadda take mai kariya mai karewa harizi mai karewa wa huwa rahim shine mahaifa ila qadarin ma'lum har zuwa yanda Allah ya kaddara za ku fito wa huwa waqtul biladati shine lokacin da Allah ya kaddara za a haihu fa qaddarna muka gwargwada haka muka gwargwada haka a fannin alƙalin kan masu yi ku akan wannan Allah ni'ima madalla ayyukansa madalla ayyukansa wato akwai kira'ar faƙaddarna kamar kira'ar mu kenan Mm.
kira'ar ruwayar warsu akwai kuma faƙaddarna kamar ruwayar harsu ko Mm.
jimalatun birnin jimalatun birnin wa ƙaddarna a ta mutasakila yana mai irshadin muridi yake faɗa ko ƙaddarna a ruwayar warsu ya zo da shadda amma a ruwayar harsu faƙaddarna faƙaddarna suna ce faƙaddarna ya zamo kenan daga takadiri mun gwargwada mun gwargwada in ku an ce faƙadarna daga iko ne minar ƙudurati mun sami iko akan duk wannan Allah ya sami iko yana da iko akan diye wannan ta neman fadin madalla masu iko akan yin haka na hannu Allah ta baraka wa ta'ala Mm.
Wani- ويل يومئذ للمكذبين kai to ya tabbata a wannan rana rana alkiyama lil mukazzimin ga masu karyatawa wanda ko ta shi Allah insha Allah alhamdulillah Allah ya kare da Qur'ani Amin.
Allah ya kare da ikon aiki da Qur'ani Allah ya saka wa wasan Allah ya saka Qur'ani ya zama mai ceto ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye- ya kiyaye masa Allah ya ba mu ruwa. Allah ya yi mana da abin da yake da Allah ya mana da abin da yake da Allah ya sauka mana da rahama Allah ya sanya mana albarka a dukkan lamuran Allah ya biya bukatun mu na alheri albarka Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sallallahu alaihi wasallam Salatul Fati uku. Masha